Malam.
Na'am, bismillahir rahmanir نعم بسم rahim.
الله الرحمن الرحيم باب القراءة في المغرب والعشاء حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب Na'am. Babul qira'ati fil maghrib wal isha'i. Wato wannan babi yana magana dangane da bayani akan abubuwan da ake karantawa na Alƙur'ani نعم a cikin sallar magariba da kuma sallar isha'i.
نعم حدثني يحيى عن مالك يحيى يا زنتر دني يا جيو دغا مالمنسا الإمام مالك عن ابن شهاب shi kuma ya jiyo daga Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab ibn Zuhri an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im shi kuma ya jiyo daga Muhammad dan Jubair dan Mut'im ana abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Jubair ibn Mut'im annahu qala haqiqa Jubair ibn Mut'im yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qara'a bi turi fil maghrib wato naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta suratul tur a cikin sallar magriba نعم wato wannan hadisi al'imamu malik a wannan guri ya kawo shi a guntule wanda cewa hadisin wannan jubairu bin mut'im lokacin da ya ji ma'aiki alaihi salatu wassalam yana karanta suratul tur lokacin da jubairu bin mut'im baya musulunci wato lokacin nan arne ne kafiri ne ya ce farkon dalilin da ya sa musulunci ya fara shiga cikin zuciyata ma shine karatun wannan da na ji ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi نعم wato wannan yake nuni akan cewa ashe zai iya yiwa mutum ya yi tahammulul hadith lokacin yana cikin ba musulmi ba amma kuma bayan musulmi bayan ya musulunta in ya bada wannan hadithi sai a amshe shi an gane ko wato wannan jubairu ibn mut'im lokacin da ya ji ma'aiki alayhi salatu wassalam yana karanta suratu dura a sallar magriba ba musulmi bane amma kuma gashi yanzu an rawaito hadithin saboda bayan ya musulunta ne ya bashi ya bada saboda baya daga cikin sharuɗa na at-tahammul a ce mutum sai ya zamanto musulmi na haka nan baya daga cikin sharuɗa na- na at-tahammul a ce mutum sai ya balaga wannan duka baya daga ciki نعم na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنما نعم ابنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بها في المغرب وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن ابن شهاب شيكم يا جيو دغ ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود wato shi kuma ya juyo daga Ubaidullahi dan Abdullahi dan Utuba dan Mas'ud an Abdullahi bin Abbas shi kuma ya juyo daga babban malamin su Baharul Ilmi wato Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Anna Ummul Fadli, wato haƙiƙa mahaifiyata Ummul Fadl, bintul Harith, sami'atuhu wa huwa ya ƙara'u wal mursalati urfa, ta ji ɗanta Abdullahi ɗan Abbas, wato yana karanta wannan Sura, Suratul Mursalat, yana karanta ta. faƙalat lahu ya bunayya wato ummul fadli ta ce wa ɗanta abdullahi ɗan abbas ta ce ya kai ɗan ƙaramin ɗana laƙad zakarta ni bi a cika hadhihi surata lalle haƙiƙa ka tunatar da ni saboda karanta walka wannan sura ka tunatar da ni wani abu wanda yake mai mahimmanci wani abu wanda yake mai girma ta ce da shi inna hala akhiru ma sami'tu min rasulillahi ma sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u biha fil maghrib ta ce da shi wannan lalle suratul mursalati ita ce ƙarshen wato abin da na ji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karatunta a cikin sallar magariba wato magaribar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wanda daga ita bai sake yin wata magariba ba hal Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa wato ya karanta suratul mursalati ce a cikin salatul maghrib din nan na'am wa dafan ya amalik ana abi ubaydillah adam ana abi ubayd maula sulaiman bin abdul malik ana ubada bin nusayyi na'am nusayyi an kaisi bin harithi an abi abdullah sunabihi qala قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من كساد المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن بهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نعم وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك shi kuma ya jiyo daga abi ubaid yancaccen suleiman dan abdulmalik an ubada ta bini nusayyin shi kuma ya jiyo daga ubada dan nusayyin an qais bin al-harith shi kuma ya jiyo daga qais dan harith an abi abdullahi sunabihi shi kuma ya jiyo daga wajen baban abdullahi as-sunabihi qala abu abdullahi sunabihi yace قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق wato na iso birnin madina a zamanin halifancin abubakar siddiq allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da na iso madina fasallaitu wa ra'ahul maghriba sai na sallaci sallar magariba a bayan shi wato na yi sallar magariba a bayan abubakar faƙara firraka'atain al'ulayaini bi ummil qur'ani wa suratin suratin min qisaril mufassal wato a sallah ta magariba a raka'o'i guda biyu na farko sai ya karanta mahaifiyar alƙur'ani da kuma waɗansu surori ƙanana min qisaril mufassal daga gajerun surori waɗanda suke ababen rarrabewa da basmala qisarul mufassal wato daga wadduha zuwa suratun nas zuwa minar jannati wan nas wato ya diba waɗansu surori madaidaita ya karanta a raka'a ta farko ya karanta sura ɗaya a raka'a ta biyu bayan ya karanta fatiha ya karanta sura ɗaya ya ce sun maƙama fi tsalitsa sannan abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya tashi zuwa raka'a ta uku ya ce fadanautu minhu sai na kusance shi da kyau saboda in ji abin da zai karanta a cikin wannan raka'a ta uku saboda ba a bayyana karatu a cikinta ya ce hatta inda tsiyabi la takadu an ta masa tsiyabahu ya ce har dai haƙiƙa tufafi na saura ƙiris ta shafi tufafin shi wato ta kusa ta shafi tufafin shi tuhu ya ƙara'a bi ummil qur'an wato sai na ji abubakar ya karanta fatihatul kitab ya karanta mahaifiyar alkur'ani wa bi hadhihi al-aya bayan ya karanta fatiha kuma sai naji ya karanta wannan ayar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wato ya karanta wannan ayar wanda wannan yake nuni akan cewa ashe a raka'o'i guda biyu na ƙarshe na sallar isha'i da raka'o'i guda biyu na ƙarshe na sallar azuhur da la'asar da raka ɗaya ta ƙarshe ta sallar magariba ba laifi mutum bayan ya karanta fatiha ya ɗan yaho wani abu ɗan kaɗa. na'am wa da kan yi an ba duki na amna fi wanda abdullahi bana umara كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثالث والثلاث نعم في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة na'am وقد wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi' anna abdullahi ibn umar haƙiƙa abdullahi dan umar kana idza salla wahdahu ya kasance idan dai yana sallah shi kadai idan zai yi sallah shi kadai ya qara'u fil arba'i jami'an wato yana yin karatu a cikin raka'o'in hudu ga baki ɗayansu ya ƙara'u fi kulle raka'atin bi ummil ƙur'ani wa suratin minal ƙur'an wato a cikin kowace raka'a yana karanta wato mahaifiyar alƙur'ani fatihatul kitab da kuma wata sura daga cikin surori na alƙur'ani a cikin raka'o'in guda hudu duka idan a zuhur ce da la'asar da isha'i an gane ko idan la'asar ce idan magariba ce kuma a cikin raka'o'in guda uku duka yana karanta sura fatiha da sura a cikin kowace raka'a wa kana yaqra'u ahyanan bis suratayn wa thalathi fi raka'ati wahida min salati al-fariida wato nafi yace waɗansu lokutan kuma abdullahi dan umar ya kasance yana karanta surori guda biyu a cikin raka'a ɗaya tal daga cikin salloli na farilla waɗansu lokutan kuma yana karanta surori guda uku ma a cikin raka'a ɗaya daga cikin raka'o'i na sallah ta farilla wa yaqra'u fi rak'atayn min al-maghrib kadhalika bi ummi al-qur'ani wa suratin suratin wato hakanan kuma a raka'o'i guda biyu na farko na sallar magriba yana karanta mahaifiyar al-qur'ani da sura ɗaya bayan ɗaya wato a raka'a ta farko ya karanta sura a raka'a ta biyu ma bayan ya karanta fatiha ya karanta sura na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت بن الأنصاري عن نعم عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون na'am wato ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an yahya bin sa'idin shi kuma ya jiyo daga yahya ɗan sa'id an adi bin thabitin al'ansari shi kuma ya jiyo daga adi ɗan thabit al'ansari mutumin madina an albara ibn azibin ya jiyo daga albara ɗan azib annahu ɓal haƙiƙa albara ibn azib ya ce sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al'isha'a wato na yi sallar isha tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin wani bulaguro faƙara fiye habitin wato a ɗaya daga cikin rakawo'i guda biyu na farko sai ya karanta suratu tin ya ce tun da nake bin taɓa jin wani mai daɗin murya ba wani mai kyan karatu ba kamar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am نعم باب العمل في القراءة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لمس القسي وعن تختم الذهب وعن نعم عن قراءة القرآن في الركوع وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث نعم حارث التيمي التيمي عن أبي ح- التيمي نعم التيمي نعم عن أبي حازم التماري عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة na'am babu na'am كان بيقول القرآن يقول بيقول القراءات
بالقراءة بالقرآن هو باب العمل في القراءة wannan babi yana magana dangane da wato karatu da mutum zai yi a cikin sallah ta farilla na'am ko a cikin sallah ta nafila na'am yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi maula abdullahi bin umar Mm.
shi kuma ya jiyo daga ibrahim ɗan abdullahi ɗan hunain shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa abdullahi bin hunain Mm.
shi kuma ya jiyo daga aliyu bin abi talibin allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Mm.
ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani an lubusil ƙasiyi Mm.
dangane da sanya tufafi wanda aka yi shi yana cuɗanye da alharini wanda ya zamanto ba alharini ba ne samfursan kuma ya zamanto ba abdiga ba ce samfursan Mm.
wato alharini ne wanda yake cuɗanye da abdiga an gane ko?
Mm.
wato shine alƙasiyi waɗansu suka suka ce a'a tufafi ne wanda za a yi shi ko da abdiga ko a yi shi da abawa amma ya zamanto an mashi sandodi na az- na na alhari ne wannan shine alƙasiyi Mm.
waɗansu suka suka ce alƙasiyi wani tufafi ne wani gari ne ake ce da shi ka- ƙasiyu a masar wanda a nan ne ake yin irin waɗannan tufafin to sai aka ce ya yi hani dangane da sanya tufafi wanda aka ƙera shi daga wancan garin Mm.
saboda su an san su suna cuɗanya wato alhari ne a cikin tufafinsu Mm.
wa an takhattumi zahabi haka nan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani dangane da sanya zobe na azurfa Mm.
wa an ƙira'atul ƙur'ani fin ruku'i hakanan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani dangane da karanta wani kaso na alƙur'ani a cikin ruku'i Mm.
wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yahya ibn sa'id shi kuma ya jiyo daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at-taymi ana abi hazim at-tammar an al-bayadi wato shi kuma ya jiyo daga abi hazim at-tammar wanda yake kasuwancin dabino Mm.
عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وترانا يا فتو وجن صحابيش يتردسوا سنة صلى أتكم مسلاتي Mm.
وتوكوا ينا قباقدي ينا صلى شتنافلة Mm.
wa qada alat aswatuhum bil qira'a haqiqa muryoyinsu sun daukaka da karatun alqur'ani Mm.
fa qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da su innal musalliya yunaji rabbahu wato haqiqa wanda yake yin sallah yana ganawa ne da mahaliccinsa Mm.
dan haka falyanzur bima bima yunajihi bihi Mm.
ko faliyan zurbi ma yunajihi bihi wato kowane ɗaya daga cikinku ya leƙa ya ga da menene zai gana da mahaliccinsa Mm.
da menene zai tattauna da ubangijinsa a asirce Mm.
don haka wala ya jahar ba'dukum ala ba'dhin bil qur'ani kada sashen ku ya ƙara bayyana wani karatu na alqur'ani akan sashi Na'am.
wato matukar kuna cikin sallah to kowa ya nutsu ya yi karatu gwargwadon yadda ba zai cutar da wanda yake sallah a kusa da shi ba gwargwadon yadda ba zai cutar wanda yake karatun alkur'ani a cikin masallaci ba gwargwadon yadda ba zai cutar da wanda yake hutawa a cikin masallaci ba نعم وحدثني عن مالك عن أنا عن عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان نعم كان لا يقرأ ببسم نعم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة wato ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga humaidin al-tawil shi kuma ya jiyo daga anas ɗan malik annahu qal haƙiƙa anas ɗan malik ya ce ɓumtu wara abi bakrin wa umara wa usman wato na tsaya na yi sallah a bayan abubakar da umar da usman allah ta'ala ya ƙara yadda da su فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة wato kowane ɗaya daga cikinsu ya kasance baya karanta bismillahir rahmanir rahim idan zai buɗe karatun shi na sallah wato idan zai buɗe karatun fatiha ko karatun sura نعم وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنا نسمع قراءه عمر بن الخطاب عند دار ابي جهل نعم بالبلاء نعم بالب- بالبلاء na'am ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga faffansa abi suhaili bin malik shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa dan malik annahu qala haqiqa yace kunna nasma'u qira'ata umar bin al-khattabi wato mun kasance muna jin karatun umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi inda dare abi jahamin a wajen gidan abu jaham bilbala wanda yake wannan guri da ake ce da shi albala wata unguwa ce a madina ana ce da ita albala ما شاء الله tsakankaninta da masallacin annabi akwai tazara نعم na saboda daga muryar da umar yake yi.
نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي بما يقضي وجهر na'am wato ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi ya ce haƙiƙa abdullahi ɗan umar kana idza fatahu shay'un min as-salati ma'al imam ya kasance idan dai wani abu na sallah ya kubuce mushi tare da limami fi ma jahara fihi al-imam bil qira'a a gurin da limami yake bayyana karatu a cikin sa to abdullahi dan umar ya kasance annahu idza sallama al-imam haqiqa idan limamin ya sallame dama abdullahi ibn umar abdullahi dan umar sai ya tashi faƙara li nafsihi fi ma ya ƙaudi sai ya karanta ga kanshi cikin abin da zai ramo na adadin raka'o'in da suka kubuce mishi wa jahara kuma shi ma sai ya bayyana karatu نعم wato yana yin qadal qaul ya qadil qawla wa yabni al fi'la ما شاء الله نعم.
وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأخطأ عليه ونحن نصلي ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yazid ɗan roman haƙiƙa ya ce kuntu usalli ila janibi na fi ibini jubairi bin mut'im na kasance ina sallah wato a ɓangaren janib a ɓangaren nafi ɗan jubair ɗan mut'im fa ya ne sai ya ɗan zungure ni idan ya yi kuskure fa aftahu alaihi sai in tuna mushi wa nahnu nusalli alhali muna sallah نعم alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam.